أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن مبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبرك مدكادوا وأنا الرانا من البركة وإن شاء الله وزام الأورا إن كراكمنا littafin riyadu salihi na min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam yau muna uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar shugaba a rikirar yasulam wasu da daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin babi na tamanin da takwas wanda yake shine باب المحافظة على ما اعتاده من الخير wato babin babin da tamanin da bakwai kai babin da zai bayani akan muhimmancin kiyayewa bisa abin da mutum ya saba aikatawa na alkhairi kare ya dena qala Allah ta'ala ala wa dawsin sarki yace inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suratul ra'd ayata ta daya ubangiji yace inna Allah sanadi cewa Allah la yughayyiru ma biqawmin wato baya canza wata ni'ima da yawa wasu al'umma hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke zuciyar su na saban Allah aina tsoron Allah sun koma suna sabawa Allah to sai Allah ya canza ni'imar da ya musu ya mai da ita ta zama azaba zango suna cikin wani hali idan kuma sun canza halayensu zuwa ga abin da ya saba kyawu su sai ubangiji ya dawo musu da yanayi mai kyau wa qala ta'ala Allah wa dawta sarki ce wala takunu kallatin naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin amkasa kada ku kasance kamar wannan wannan matan nan da ke warware sakata min ba'di quwwatin bayan sakata da ta yi karfi tana warwarewa tana warware ainihin wannan sakata su karbu zama kamar haka kuna warware alƙawarin ku tsakanin ku da Allah idan kun yi alƙawarin za ku bauta wa Allah a kullum ka ɗauki cewa za ka riƙa yin istighfari ɗari hairala ɗari a salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari misali kamar lazumin safe da lazumin yamma da sauran ayyuka ne wanda ka ɗauka kai ne zurin cewa za ka riƙa yi to lalle ka kiyaye ka ci gaba da yin su haka nan na wasu kairi irin su azumin litinin da alhamis kuma idan ka ɗauka su lalle ka ci gaba da yi haka nan karatun alkur'ani shi ma ka ɗauki wani adadi wanda za ka riƙa yi kullum to ka riƙa yi kullum ɗin durin ci ka tabbatar ka yi kullum al-imam mujahid ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas yake wannan misali ne aka yi shi na wanda ke warware alkawarinsa bayan alkawarin ya riga ya karfi ubangiji ya faɗa a cikin wata ayar ya ayyuhal ladina amanu wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tusiru a'malakum ya kuma su imani ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku warware ayyukan kada ku lalata ayyukan ku a wata ayar Allah ya ce wala taqulu kana fi kana ladina utul kitaba min qabl fa qala alaihim lamadu faqasat faqasat qulubuhum ku masu imani kuma kasance kamar waɗanda aka ba wa littafi tun farko wato yahud da nasara kenan wa qala alaihim lamu sai zamu ne tsaye ta gare su to kasar qulubukum sai qulubuhum sai zukatan su suka kika shi sai na Allah dan Abbas yace wa da suka koma zuwa ga bin duniya suka juyawa wa'azin da ake musu game da Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Bagawi ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake ma'anar wannan ayan shine Allah madaukakin sarki ya hana mu'mini kada su kasance cikin rukun da za su yi alqur'ani kan zama kamar yadda yahudawa suka yi wa saura suka rike ta ba rukun na gaskiya ba wanda har daga baya kuma zukatan suka kike shi sun da zamto sun kafarta a wani zan wani zan ubangiji ke kuma ra'awa haƙari ayati a wato da kiyaye ta ba a wato gwargwadon kiyaye wanda Allah ya ce ko a yi mata عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل وانا حديث عن كرؤوس عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الله يرضى سوري كده ما يكونسا يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الله كلا دا مسلم الله سبحانه وتعالى يا جاي يتي يا عبد الله يا كي عبد الله la ta kun mutuna fulanin kada ka kasance kada ka zama kamar wani kana ya qomul layla ya kasance yana tsayawa dare ba ta rafa kiyamar layli sai ya bar kiyamar layli in yaje ne kuma ba kuna layli hadisi ne da aka azaba a cikin wannan hadisin akwai wato musabbancin mutum ya dawwama bisa abin da ya saba yin sa na alkhairi kuma da kuma hannun mutum ya rika yanke ibada ko da ko ibadan nan ba ta wajibi bane wannan shi ne ƙarshen babin za su gabaji na tamanin da takwas babu ke ba ni ilil kalami wa ƙaraƙatil waje inda liƙa wannan babin zai mana magana akan wato a muhimmancin kyautata zance da kuma sakin fuska yayin da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi قال الله تعالى الله مدعو بكل تركيته wafin zana haka da mummuni wato ka sauƙaƙa halayenka kai kankan da kanka ga mummuni ku ƙara ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake walau kun ta fawzan gharizal qalbi lam fawzu min hawli ya rasulullah da ka kasance wato mai kaushin hali mai busasshiyar zuciya to lam fawzu min hawli da su wa'annan mu'mini fa da sun watsi daga gefen da ba su zauna tare da kai ba an abi bin hat bin hatim radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamrati wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba mutafaqun alayhi wannan hadisin an karɓo daga abiyu dan hatim sa'i radiyallahu anhu Allah ya rubuce shi abiyu dan hatim sa'i ya kasance wato mutum ne shi mai dukiya ya gabi dukiya mai yawa daga babansa babansa hatimu ɗa'i mutum ne karimi wato mai karamci mai karamcin gaske ana ba da misali da shi wajen kyauta da karamci tun a zamanin jahiliya ya kasance hatta a wajen yaki in zai je yaki wato kibiyoyinsa baya yin kibiya da bakar da bakin karfi da ziyara yake yin kibiya yake saboda idan an harba mutum ko da in bai mutu ba to zinaran zai ike shi in sayar ya je ya jina ka ji ba ya ta karancin har abokin gaba ma sai an barka eh idan ma kuma kibiyar ta kashe shi to zuri'arsa ta samu dukiyar gado sun zai da wannan zinara ya ike su duki kallata su yi wani to wannan shine abi dan hatimu dai ya musulunta wato a ƙarshe ƙarshe ya musulunta kuma ya yi arzikin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari da annabi sallallahu alaihi wasallam shi garin su da yaki cikin sai ya gudu ya tafi can garin Rum ya je har ya shiga addinin Nasara da sai wata ƴar uwarsa ruwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta nema masa akwa ta ce za mu je ta taho da shi ta je kuwa ta taho da shi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya mara ba da shi ya ta masa sannan shi ne ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi aka rawaito wannan hadisi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin ku ku kiyaye wuta wato ku kiyaye kanku daga shiga wuta walau da shi tamratin ko da da agin dabino ne sadaka agin dabino ko ka bada kyautarsa to insha Allah ka ni kan ta kanka daga shiga wuta kamar nan ya jiri wanda bai samu dabinon ba ka bi kalmatin tsayiwa to ko da da kalma da dada ne in za ka yi magana da ɗan uwanka musulmi ka gaya masa kalma mai daɗi muka fi gona alayhi hadisi ne ba ka haɗa kai wannan hadisin wato yana umarni da cewa mutum ya san abin da zai rika yi na alkhairi don kiyaye kansa daga shiga wuta ko da karamin abu ne kamar kyauta da kyauta da tsagin dabino da kuma mutum ya kyautata halayensa kun ga wajen وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمه الطيبه صدقه متفق عليه وانا حديث عن كعب ابو هريره الله يرضيه yake maza Allah jira da mutum Allah ta bada gare shi ya ce wal kalmatu tayyibatu sadaqatu kalma da dada ka ga wa mutum to shi ma sadaqa ne Allah zai baka ladan sadaqa mutafaqun alayhi hadisi ne da aka haɗa kansa saboda haka duk lokacin da zaka yi magana dan uwanka musulmi ka ji tsoron Allah kar ka gaya masa magana za ta tosa masa rai ko da shi din ya gaya maka magana mai kaushi to kai shiru da bakinka ka tara hankalinka waje guda kar ka mayar masa da mummuna irin ta haka ko dai ka mayar masa da kyakkyawa ko kuma kai shiru ba tare da ka ce komai ba irin wannan din a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ranar alkiyama duk wanda ya kasance an bata masa rai an kona masa zuciya da wata kalma ko wani aiki yana da ikon ramawa amma sai ya ramawa saboda Allah ya yi haƙuri ya danne cikin sa a ranar alƙiyama ubangiji zai kira sa a gaban mala'iku a a ce masa ya je gidan aljanna ya zaɓi adadin yadda ya je yake so daga hurun ini matan gidan aljanna mutum ya zaɓi iya adadin yadda yake so Allah zai ba shi kawai kenan a ce duk da aka gaya maka wata mummunar kalma kuma karama kai wa kanka asarar shiga aljanna idan kuma ka jure in sha Allah kamar ka share wa kanka hanyar shiga aljanna ne in Allah ya tsayar da saboda haka lalle ne mu rika kokarin danne zuciyar mu in za mu magana mu rika faɗar kalma mai daɗi ga ƴan uwan musulmi kalma mai daɗi anan ana nufin umarni da alkhairi kai wa mutum umarni da aikin alkhairi kamar cewa ne a yi haƙuri mana ko kuma wani abu da yi maka mun haka ko kuma ka hana mutum wani mummunan abu da ka ji yana yi ko ka ganci yana yi ko ka ji ka da ko ka ji da kunnen ka ya faɗi wata mummunan abu ko kuma yayin da wani ya ba wani yayi mummunan laifi ka je ka bada hakuri a madadin sa ko ka nema masa ceto ko bashi ake bin sa bai da halin biya ka je ka nema masa ceto dan a dan saurara masa to wannan duka kalma ce mai daɗi ta daga cikin kalmar ta tsayi ba ko kuma yin sulhu a tsakanin yan uwa musulmai idan ka ji wani da wani sun fata ko suna neman su bata da ka shiga tsakani ka shiga dan kai sulhu a tsakanin wannan yana da cikin kalma mai daɗi wata insha Allah tana yi wa mumini hanyar shiga aljanna ana bi zarrin radiyallahu anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق وانا حديث أنك أسجد أبو ذر الجفاري الله يرضي فيه yake qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ira da wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mu yake la tahqiran min al-ma'ruf shay'an kada ka raina wani abu daga ayyukan lada kar ka raina walau an tulqa akaka bi wajhin tariqin ko da ka haɗu da dan uwanka musulmi ne ka saki fuska ku gaisa lami lafiya ka saki fuskar ka kana murmushi kana faraha to wannan aikin alkhairi ne kuma yana iya kai mutum zuwa ga shiga aljanna insha Allah babu istihbabi bayanin kalam wa idahi lil mukhatabi wa takririhi li yufhama idza lam yufham illa bidhalik wannan babin zai mana magana akan muhimmancin bayyana zance in za ka yi magana da mutane kada ka yin magana kana nanike murya wa idayi da kuma wato yin zance warawara lil muqatal da wanda kuke magana da shi wata karimi da kuma maimaita zancen yi amma dan a fahimci abin da ka faɗa idan lam yufham illa bi zalika in har ba za a fahimce ka ba sai da haka ka karka maimaita ka maimaita magana din ba ba ne عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وانا حديث عن سعود بن سيدنا انس بن مالك الله يرضيه yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya da mutane Allah sabata gare shi kana idza takallama bi kalimati ya kasance idan zai yi magana da wata kalma a adaha salatun yakan maimaita shi ta har sau uku hatta tufhama an har sai an fahimce ta daga gare shi wa za a ta ala qaumin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan wasu mutane ya zo wajen wasu mutane fa sallama alaihim in zai sallama gare shi sallama alaihim salatun yakan musu sallama ne sau uku in ya zo gidan mutane zai sallama sannan ya yi shirye ko za a amsa in ba a amsa ba sai ya ƙara yi idan ba a amsa ba sai ya ƙara yi sai yakan yi haka har sau uku رواه البخاري إمام البخاري يروي حديثا ibn al-battal yace wato ana maimaita zance ne ko maimaita sallama idan ana tsoron cewa wanda aka gaya masa zancen ko aka yi masa sallamar bai ji ba yawa kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu cewa maimaita abu sau uku shine iya gayar yadda mutum zai iya yi saboda bayanin zance da kuma fito da magana su عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فضلا كلاما فضلا يفهمه كل من يسمعه رواه أبو داود وانا حديث أنك أسلق معنى عائشة أن كرم الله صلى الله عليه وسلم قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم zancen manzo Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi ya kasance kalamar fasalan zance ne yake yin shi a rarrabe wato dalla dalla dalla dalla kalamar fasalan ya sabu kullu man yaslahu duk wanda zai ji shi to zai fahimci shi rawahu abu dawud imam abu dawud ne ya rawaito hadisi ai do maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance yana yin ta ne a bayyane a zahiri ga duk wanda zai ji shi da zai fahimci abin da yake nufi wato baya gajarta magana ba kuma ya tsawaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin wata a wani hadisi yake uqitu jawami alkalimi wa khawatimahu yace ai ni am ubangiji na ya bani wato kalmomi masu tarowa zantuka da yawa yan kalmomi ne kaɗan in ya faɗe su to za su taro ma'anoni da yawa haka nan da kuma cikamakin kalmomin gaba ɗaya suna gare su waktu sira liyar kalamu tsaftita ne yake kuma ubangiji na ya taƙaita min magana matuƙar taƙaitawa in yi magana komai gajarta da akan fahimce shi kuma akan fahimci ilimai masu yawa daga cikin wannan magana ta su babu isga'il jalisi li hadisi jalisi alladhi laysa bi harami واستنساخ عالم والوا عالم والواعد حاضر مجلسه wannan babin zai mana magana akan muhimmancin wato sauraron abokin zama ya saurari maganar abokin zamansa a cikin zancen da ba na haramun ba wato zancen da ba na gulma ba ba a shari'a ba ba wani mummunar magana ba irin wannan ya halatta kaɗan saurara ka an danta gini mutum yake fada wasu satin alim walwaye haka nan da malami da mai wa'azi ana so su shiru a saboda sauraron waɗanda suka halarci wajen majalisun haka nan su ma waɗanda suka saurari suka halarci wajen majalisun malami ko mai wa'azi da su shiru su saurare shi shi ne abin da babin zai magana a kai عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنسك النار ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يجرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه وانا حديث عن قبل عن جرير عن عبد الله البجلي رضي الله عنه جرير عن عبد الله البجلي wato wani mutum ne wanda yake da ya musulunta yana da yawancin shekaru ba wai kamar matashi bane a san da ya musulunta kuma da ya musulunta ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ya rasulullahi ni ina ni mutum ne mai san wato waka kuma ina da san wato ina da san waka ina da kuma san giya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi addu'a ya ce Allah ka canza masa da san waka nan ka canza masa da san alqur'ani kuma sannan kama jiyan ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa Allah ya dauke mishi wannan sai zama kamanni ya zama kuma mutumin kirki sosai ya kasance idan tafiya ta haɗa su da irin anas dan malik duk da cewa shi jariru wato dattijo ne amma yana hidimta wa anas dan malik shi kuma anas dan malik a lokacin nan yana masa idan anas ɗin abin ya yi miki nauyi yakan yakan masa magana sai ce a ai mu dukkan mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna bin ka kana bin mu baki kai anas domin irin hidimar da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma dole mu hidimta maka amma in ce ga shi a cikin garin Kano an samu wani zindiki shi kuma anas ɗin yake zagi wal iyadu billah sauran sahabbai da suka ga anas ɗin suka zamani ɗaya da shi suna girmama shi saboda hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wani wani zindiki shi kuma arfi yake zagi a cikin wannan hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun a hajjin ban kwana ya ce iskan sufin nas ka gaya wa mutane su shiru daga bayan mutane sun shiru su makala sai sannan sai ce mun la tarji'u ba'di kuffara yace ya ku mutane kada ku zamto kada ku dawo ku zama kafirai a bayana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma ba abu kuma rikawa ba zo sashen ku rika tare wuyan sashi kada ku zama haka kaga wannan wato sai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sa su shiru suka shiru sannan sai ya gaya musu wannan magana a cikin wannan hadisin akwai umarni da yin shiru domin sauraron malamai da kuma sarakuna da duk ma'abota lamari sannan akwai kuma wato narko mai tsanani ga mutanen da ke yaƙar junan musamman ma musulmai da ke yaƙar juna kuma wannan hadisi yana umarni da musulmai su nisanci duk wani dalilin da zai kai su zuwa ga yin gaba da juna da kuma yanke jinin su tsakanin juna da yin hassada da gaba da juna da juyawa juyawa junan su baya wannan ba daidai ba ne babu wa'azi wal iktisad fihi wannan babin zai magana akan muhimmancin yin wa'azi da kuma takaitawa cikin wa'azin kada mutum ya zurfafa yadda zai yi kosar da mutane qala Allah ta'ala ala madaukin sarki ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izati al hasana da kuma kyakkyawan wa'azi kada kai wa'azi ta hanyar zagin mutane kada mutum ya wa'azi ta hanyar zagin mutane ko cin mutuncin mutane wannan ba daidai ba ne Allah mara sarki wannan maganar yana yi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan zai kira mutane zuwa ga addinin Allah zuwa ga kaɗaita Allah zuwa ga alkur'ani to lalle ne kira su tare da taushin hali da tausasa kalmomi kada misali ka je gun kane za ka yi mutane wa'azi suna a misali a kan mutanen giya suke sha shaye-shaye suke yi kada ka je za ka yi musu wa'azi ka rika musu cewa ya ku taron mashaya ya ku yan wuta ya ku kaza kaza to kaga da ka gaya musu haka to sai su ji haushin ka cikin ransu kuma lalle ba lalle ne ma su dawo su ga abin da kake so su ba saboda haka saboda haka dole ne wajibi ne duk mai wa'azi in zai wa'azi ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ayar Allah da wani sarki yace wa jadilun bil lati a asan in za ka yi jayayya da ahlul kitab da jayayya da su da abin da yake mafi kyawu ana bi wa irin shaqiq ibn salama ta qala kana ibn mas'ud radiyallahu anhu يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يتخولنا بها مخافة da'amati alaina mutafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo ta hanyar Abu Wa'il shi Abu Wa'il wato tabi'i ne ba sahabi bane sunan shi Shaqiq ibn bin Salama almajirin Abdullah ibn Mas'ud ne yake kana ibn Mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya rubuta ya kasance yi zakir na fi kulli khamis yana mana wa'azi a duk ranar alhamis marratan sau ɗaya ɗaya فقال له رجل سوى رمتي يكتمك يا أبا عبد الرحمن يا كيف أبا عبد الرحمن لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم ناس والله أتي كل ذاكر الأمن وأزمنا فقال كعب لا أمس إليكي أما إنه يمنعني من ذلك إيش إيش أما أبن بك هناني دقا كل أمك وأزي أني أكره أن أمن لكم إنا جنس أوران كدا إن أوسد كوني wa inni atakawwalukum bil mau'iza ni na kasance wato ina ina ina tsallake muku ne wato ina zaɓar ranar da zan muku wa'azi amma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kawurna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi tare da mu wa kamata sa'amat sa'amati alaina annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake kasance yana yi tare da mu saboda kada ya sa mu kada mu kosa متفق عليه حديث لا فاقل شيء wannan hadisin yana nuna mana wato yin muhimmancin yin wa'azi wato kwaɗaitar da mutane cikin yin cikin yin abin da za su samu lada a cikin sa in sun yi da kuma wa'azantar da su wato tsoratar da su su guji duk abin da zai sanyo zai janyo musu ukuba a wajen Allah a cikin wannan hadisin akwai wato mutum ya rika lura da lokuta domin tunatarwa ba wai kullum kullum a ce kullum sai kayo aji kullum sai kayo aji ba haka ba a ya zanto dai lokaci lokaci haka ko sau ɗaya a sati ko sau biyu a sati haka haka domin shi yana da ɗabi'ar zuciyar ɗan adam tana da saurin ƙosawa duk da an abu shi dai kullum kullum za a riga yake sai an ƙosa da shi sa a tsallakewa ɗin lokaci lokaci yana da daɗi shi ma yana da nasa amfani عن أبي الأذان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وإثر خطبته مئنة من فقهه فأقيموا الصلاة وأقصروا الخطبة رواه مسلم وأنا حديث عن كرقش أبو اليقظان شنو عمار بن ياسر الله يغفر amma dan yasir ainihin shi bawa ne bakar fata da shi da babansa da mahaifiyarsa dukkanin su bayi ne sun kasance a garin makka suna daga farkon waɗanda suka ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kafirai sun azabtar da su matuƙa domin a wannan azabtarwa wato akan ɗaure su da shi uban da ɗan da kuma uwar akan kafirai sukan ɗaure su a rana a ta dukansu da tsuman giya a ta dukansu a farfasa musu jiki annabi sallallahu alaihi wasallam in zuciya yana yakan ce musu sabran ya ala yasir fa inna wa'idukum aljanna ku yi hakuri ya ku iyalan gidan yasir da ma hakika aljanna ce makomaku to ana nan ku ana nan sai mahaifiyar ki ammar din mahaifiyarsa mai suna sumayya a abu zahal la'anatullahi alaihi ya ya dauki wani wani mashi ya saka mata amararsa da haka sai da ya kashe ta a wani ƙaunin kuma an ce a zuciyar ta ya kafa mata sai da ya kashe da ita farkon wata ta yi shahada a musulunci sunan da sumayya mahaifiyar ammaru bin yasir shi kuma yasir din ya dan daga baya ya sami yanci sai na abubakar ya saye su da ammar din da yasir din duka sai na abubakar ya saye su yan tuddu eh kuma shi wannan ammar din ya kasance daga cikin manyan dakarun sai na ali radiyallahu anhu wanda suke raka shi wajen yaki har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da aljanna shi ammaru kuma yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu karama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ɗebo ruwa a wajen yaki sai ya haɗu da wani mutum baki irin da shi ya hana shi ɗiban ruwa ammaru suka kama kokawa da wannan mutumin ya samu ya nauki mutumin har sai da ya karya wa mutumin hanci sannan ya samu ya ɗebo ruwan ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi yake kaga wani kun yi kokawa da wani mutum ko yake eh yake ai wannan mutum ba ka san wane ne yake a yake ai shedan ne shedan ne ya yi kokawa da shedan har har ya nauce shi a nan ce karya mana hanci ya amaru bin ya eh to da gari ta ka rawaito wannan hadisin radiyallahu anhu mai sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna tsura salatul rajuli awaita sallar mutum wa isara khutbati da kuma gajarta khutbarsa ma'innatun min fiqhi to wannan yana nuna alama ce daga fahimtar addinin sa fadilu salata to ya ku limamai ku tsawaita sallah wa aqsirul khutbata amma ku rika yin khutba gajeriya kada limami ya zo ya yi wajen awa guda yana yin khutba ta idan wasu limamin su a birni wani limamin wai dan ya nuna mutane shi ne ilimi ne sai kamar minti arba'in kawai khutba ake hudu ba kawai ake yi minti talatin arba'in kawai hudu ba ake yi kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba fahimta ba fahimtar addini ana ana so mutum ya rika gajar ta hudu ba sannan ya awaita ita kanta sallar domin kuwa wannan shi ke nuna alamar fiƙihunsa وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أحس رجلا من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت آه واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا كتمني قال إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث أهل بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتي قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم ولا يسدنهم رواه مسلم وانا حديث عن كرئيس عنير سيدنا معاوية بن الحكم السلمي الله يرضي شيئك بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقصى رجلا من القوم yace wata rana a kasankanin ina sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin mutane yayi atisha yayi atishawa fa qultu yarhamukallah sai nace yarhamukallah ana cikin sallar fa faramari da tsawon bi amsarin sai mutane kowa ya jira min ido ya je yana kallo na a ƙurfi sai na ce wa su kula umliyahu kamar dai ce wai ya kai kansa ina ma ma yake ya taɓari su yi kamar kanwa ce dai ta nuna kai ce ma shi an kuma san zuru ne ilai me yasa ne ku ne me yasa an ku suke ta kallo na haka fajalu yadribuna bi aydihim ala asqabihim sai mutane sai kasance suna dukan cinyoyinsu da hannayensu wanda suna buga hannayensu akan cinyoyinsu salamma ana cikin sallah ne fa salamma ra'aytu min sanni tunani yayin da naga kamar suna sanya ni in shiru suna nuna isara cewa in shiru in shiru lakin ni sakatu kuma duk da cewa ni din na riga na yi shiru salamma rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallah فبأبي هو فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يتي إياينا ما يتينا da mahaifiyata fansa ne ga rayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi ban taɓa ganin wani malami wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kyawun koyarwa ba. Ko wallahi na ka harami annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai hantare ni ba wala darabani bai dake ni ba wala ta taba ni bai zage ni ba qala fikin inna hadhihi salata la yusrihu fiha shay'un min kalamin nas kaga wannan sallar nan tamu ya kai muawiya wani abu daga zancen mutane bai kamata ba a yi shi a cikin ta inna ma hiya tasbih wa takbir ita sallah tasbihi ne da kuma takbiri subhanallah subhanallah da kuma takbiri wa takabbara allahu akbar allahu akbar da qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكما دي كمر حكا دي أن رسول الله رسول يفعل قلت سيلت يا ما يكون الله إني هريس أهد بجاهلية يا ما يكون الله نمو بندعي دبروا جاهلية با wato ban daɗe da shiga musulunci ba wa qad ja'a Allah bil islam kuma hakika ga shi Allah ya zo da musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan amma ga shi a cikin mu akwai wasu mazaje da ke zuwa gun bokaye qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salata atin kai kada ka je gun bokaye qultu sai na ce wa minna rijalan yatatayyarun a cikin mu fa akwai mutanen da ke yin kamfi shine wato yatatayyarun wato suna yin kamfi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka kai wani yajidunahu fi sudurin yace wannan wani abu ne da suke ji a cikin kirjin su wa suke ji a cikin zukatan su fala ya fala ya kuddanna to to kada wannan abun ya toshe su daga hanyar imani ya kamata su ma su dena dan kada wannan abun ya toshe su daga hanyar imani shi kanfi yana toshe mutum daga hanyar imani eh to lalle kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin ana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin hali ga shi dai wannan bawan Allah ba wani abu yi ba wato atishawa aka yi sai yawan mai atishawar addu'a da su kuma sauran mutane suke ta kallon shi wasu suna ta tarar sa haka a cikin sallar ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare shi ba bai tare shi ba ya masa magana mai kyau kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna mana haramcin zuwa gun bokaye da yan duba da kuma wato duk wani aiki irin na santi kamar irin wanda mutum zai ce ai ai sai abu kaza ya in dai abu kaza ya faru to abu kaza ne zai faru kamar mutum ya ce ai ba zan shuka gona kaza ba sai tauraro kaza ta kama ko kuma mutum ya ganin cewa ai ba duk san da damuna ta faɗi in har tauraro tauraron waje kaza bai kama ba to lalle ko mutum ya yi shuka ma ya yi a banza ne kamar ta ba Allah nan mai faɗan jiki na ko wanda wai wani mutum ne ya kira ɗansa yake yake masa to kaga a ƙarƙashin dutsen can akwai wani kwaɗo yake duk sana damuna ta kama in dai baka ji kwaɗon nan yayi kuka ba to damuna bata kankama ba kar kai shuka in kai ma shuka zai mutu shike nan ko ya kasance duk shekara in damuna ta faɗi mutane suna shuka shi sai ya ki har sai ya ji kwaɗon nan yayi kuka sannan sai sannan sai ya shuka ana nan ana nan wata shekara damuna ta faɗi mutane suna ta yin shuka bai yi ba yana jira ya ji kukan kwaɗo kullum aka yi ruwa zai je ya ji ko kwaɗo zai yi kuka bai ji ba har dai shukar mutane ta fara ɗagawa damuna ta yi nisa sosai da ya ji shiru dai sai zo ya murgina dutse yana murgina dutse sai ya ga kwaɗon a sai ya mutu shi ke nan kuma sai kuka yana cewa wai wayo kwaɗo kakar kanka ni ma kakar ne kakar da kakar kanka za ka fi wani abu na tanti ya kamata mutane su ajiye shi a gefe yana daga abin da ke rusa mutum tauhidi عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكلمة بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح a wani hadisi an karɓo shi daga hanyar hanyar al-irbad bin sariya radiyallahu anhu yake wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da musa Allah subhanahu wa ta'ala mana wa'azi mau'izatun wani irin wa'azi wanda wajilat min har qulub wanda sai da zuciya ta raurawa saboda ita wa zarafat min har uyun kuma sai da idanuwa suka zubar da hawaye saboda wannan wa'azin wa zakar hadis ya ambata hadisin wa qarta baka bi kalmadi fi babil amr bil ma'ruf wa sunnah hadisin mun riga mun karanta shi a baya a cikin babin da ke magana akan kiyayewa da bin sunna wa zakarna kuma mun ambata akan cewa an aktumi zai cewa imamu tirmidhi ya ce innahu hadithun hasanun sahih cewa hadisi ne ingantacce kuma mai kyau a cikin wannan hadisi akwai wato muhimmancin yin wa'azi irin wa'azin da zai girgiza zai girgiza zukatan masu sauraro ƙwarai da gaske kuma mutum ya amfani da kalmomi masu daɗi wajen yin wa'azi babun waƙari wa sakina wannan babun yana umarni da nutsuwar jiki da kuma nutsuwa ta zuciya alwaqaru shine nutsuwar jiki as-sakina kuma nutsuwar zuciya qala Allah ta'ala Allah wa rabbi sarki shi wa ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wato ubangiji yana bayanin bayansa salihayensu wa ibadur rahmani bayan Allah mai rahama su ne waɗanda Allah ya nemi suna alal abdi haunan sai masu tafiya tare da nutsuwa a bayan ƙasa suna masu ƙanƙan da kai ba masu ba masu takabburanci ba masu girman kai ba wa za ka haɗa mahimmin jahiluna idan jahilai suka yi musu magana ta wauta a ƙaro salamun su ba zai su ce musu a zaman lafiya amin sai su gaya musu zance mai daɗi Muhammad bin al-Hanafiya ɗaya daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali waɗanda ya same su ba ta hanyar na na Fatima ba. Bayan na na Fatima ta bar duniya aka haifi shi Muhammad bin al-Hanafiya. Yace na abota nutsuwa su ne masu ifa ba su masu kamewa waɗanda kuma ba sa yin wauta. Ko da an yi musu wauta to su sukan yi haƙuri. Imam Hassan al-Basri yake hakika su mumi su muminai mutane ne masu ƙanƙan da kai waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki yake yabon su kuma yake sauraron yake wato amsa addu'ar su kuma za ka gan su wato sun yi shiru suna da nutsuwa a yawancin lokuta kai sai ka jikan ma ko jinya gare su amma su babu jinya gare su dai kawai mutane ne mutane lafiyayyu sai dai wato tsoron Allah ne ya ratsa zuciyarsu irin tsoron Allah da ke shiga zukatan wasu su ba kuma wannan tsoron Allah shi ya hana su wato a gan suna ta gulgula masu yawa na duniya ko ya ci tagalin su na addini ne da kuma neman lahira su ne waɗanda a ranar lahira idan ubangiji ya shigar da su aljanna suna cewa alhamdulillah ne zai azhaba annan hazar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki daga gare mu عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه ف عن عائشة رضي الله عنها وانا حديث عن كتب عائشة عن عائشة رضي الله عنها تكفي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا yace wallahi ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana kaikala dariya ba irin dariyar da hatta tura minhu da hawatu irin dariyar da har sai an ga cikin gantar mutum cikin bakin mutum wato can cikin bakin mutum hasan wani yana dariya har sai ka hange har makogarin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ce ba taɓa ganin shi yayi haka ba inna ma kana yatabassamu shi da ya kasance yana yin murmushi ne sallallahu alaihi wasallam متفق عليه حديث da aka hada kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance murmushi yake kuma ko da zai dariya ba irin dariyar ne yake irin ta wawaye ba ba irin dariyar da zaka ji yana kyakkyatawa ba a ba irin ta yake ba idan yana murmushi yakan saki yakan buɗe haƙoransa har ma a ga haske yana fita ta tsakanin mushire sallallahu alaihi wasallam babu nadimi babu nadimi إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار wannan babin zai mana magana akan muhimmancin wato zuwa tare da ladabi in mutum zai tafi wajen sallah ko wajen ɗaukar ilimi ko wajen sauraron wa'azi ko wajen aikata wani abu na ibada to yaje da nutsuwar zuciya da nutsuwar jiki qala Allah ta'ala Allah wa sarki ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wato sha'irullah sha'irullah ana nufin duk wani alama ta addini wanda Allah yake so kamar misali masallatai makarantun karatun alqur'ani malaman addini da wannan duka sha'irullah ne to duk wanda ya girmama su ubangiji yake fa inna min taqawwul to wannan yana yana daga wato tsoron Allah ne wanda ke fitowa daga zuciyarsa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓar daga abu huraira allah ya rinke sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuka shi ana jin manzo allah kira da mutu allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza uqimatu salatu fala ta'tuha wa antum tas'aw wa atuha wa antum tamshuna wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu muttafaqun alayh zada muslimun fi riwayatin lahu فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في في صلاته wannan hadisi an karɓo shi daga jina abu hurairar Allah da shi yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة أنا كما قال الله جلاله وتعالى سبحانه عليه كنا سوى إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت عيد الصلاة فلا تعطوها وأنتم تسعون كذا كتوى صلى كنا ما تقبقاوا وأتوها وأنتم تمشون كتوى صلى كنا ما تفيا ديدي ديدي ba san ɗa ba ba kuma tafiya ta gaggawa ba wa alaikum sakina idan to akwai nutsuwa tare da ku kuma adramtum fasallu abinda kuka riska ku tallata tare da liman wama fatakum abin da ya tsere muku fa atimmu sai ku ciko shi mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada fansa imam muslim ya ƙara a cikin sura riwayar sura yan ahadakum idza kana ya'mudu ila salati da mutuwa ɗayan ku idan ya tawo zuwa ga sallah fa huwa fi fi salati duwa kamar shi yana cikin sallah na ga shi sa ake son nutsuwa kada mutum ya zanto mai gaggawa da sauran qala an-nawawi imam an-nawawi yace as-sakinatu wa nutsuwa at-ta'anni fil harakat shine wato yin sannu-sannu wajen motsinka wancin nabil abas da kuma nisantar wasa warwaƙar suna hayyaci kuma waƙar wato nutsuwa ce a tuffa a gabdil basar kamar rinsa idanu a kabdil saut da kuma yin magana ƙasa ƙasa ba adamin iltifa da kuma rashin yin waiki وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيذاء رواه البخاري ورواه مسلم ورواه مسلم بعضه wannan hadisin an karɓo su daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda shi wanda shi kamar yadda nake ga nake faɗa kullum ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarun shi ba su wuce sha uku ko sha biyar ba domin yana da shekara uku aka yi wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa zuwa Madina kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi dan Abbas shekarunsa ba su wuce sha hudu ko sha uku ko sha biyar ba amma ya samu ya samu addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dama kansa wata rana yake a ya Allah ka sanar da shi ilimi kuma ka sanar da shi fassara fassare ka sanar da shi alqur'ani saboda haka ya kasance wato shine ya kowa daga cikin sahabbai sanin fassarar alqur'ani in ba irin sayyidina Ali ba radiyallahu anhu annahu da fa'ama annabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa sai a ranar arafa ya taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga arfa din fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu jazran shadidan wa darban wa sawtan min ibn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani tsawatarwa mai tsanani da kuma duka da sauti ana ana yi sauti ana irin yadda kamar masu kora shanu suke yi din nan to ana yi wa raƙuma irin wannan dukan da kuma tsawa ana yi wa raƙuma to an tara da sauƙi idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isara da gurala su zuwa gare shi wa ƙala yake wa mutanen ba tare da ya bai ga bakin ne musu magana yace ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bis sakina ku rika nutsuwa mana ko yin abu a nutsi da yanar birra alaysa bi ibahi domin shi bin Allah ba gaggawa a cikin sa ba a san gaggawa yin abu din nan kamar abin nan karɓe yin abu ba nutsuwa to ba wannan ba cikin bin Allah eh wato abin da ake nufi shine duk wani aikin bin Allah ba a son yawan gaggawa a cikin shi ana yin ana yin ayyukan bin Allah ne tare da kankan da kai da kushu'i da tsoron Allah da kuma wato wato mutum ya nuna kamar shi ba kowa bane kankan da kansa ga Allah subhanahu wata'ala tare da kuma nutsuwa babu ikramu bayt babun mu wanda yake shine kamar kusan na karshe a yau babu ne da zai magana akan muhimmancin girmama bako قال الله تعالى علم له في تركيب هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين شن لابار لابار باكين النبي إبراهيم أن على بن جرم ما راه جازو مكا كوا واتو أنا با واتو النبي إبراهيم عليه السلام يقول شيء لا لا يكون سنة شيء baya taɓa cin abinci shi kaɗai duk sanda zai ci abinci sai ya fita bakin hanya ya nemo baƙo sai ya fita ya nemo baƙo ya kawo shi har gida sun ci abinci tare to da nan ya fita neman bakin bai same su ba sai ya sami wasu baki wanda bai taɓa ganin irin su ba a ce a ce mana iko ne shi ne yana kawo su gida shi kenan faraga ila ahli fa ja'a bi ijrin samin sai ya shiga zuwa ga wajen iyalansa ya zo da dan maraki soyayye an gafa shi ka zo daga yin baki kai daga nan zaka gane irin yadda karancin annabawan Allah yake daga yin baki ba bai ma san su ba amma kawai ya shiga gida bakin kuma kwaya biyu ne malaka jibril ne da mika'il amma yana shiga gida kawai ya durke dan maraki dan maraki ma kuma mai maiko ya yanka shi aka gasa shi sannan ya kawo fakar rabahu ilayhi ya kusanto da naman zuwa gare su qala ala taqulu yake mun shin ba kwatu ba wato a cikin wannan akwai girmamawa ga sha'anin labarin annabi ibrahim din alaihi salam da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shin labarin bakin annabi ibrahim ko ya zo maka in zaka zo alaihi fa qalu salama yayin da suka shigo gari da suka ce sun kai sallama ai musallimu alaikum salama muna sallama gare ku mutakar sallama qala salamu shi shi ma annabi ibrahim din alaihi salam yace kuma amince ya tabbata a gare ku qaumun munkarun kuma mutane ne waɗanda ba mu san ku ba ba mu san ku ba fara da ila ahli ai sai ya koma zuwa ga mutanensa da sauri fa za a bi izinin sanin ya zo da wato ɗan baraki mai mai a tsaye ko a gashe sai ya kawo shi gare su yake musu gashi nan ku ci mana ba kwa ci ba to da yayin da ya ga wato ba su tsora hannun zuwa ga naman ba ba su shi ne yake musu ba kwa ci shi mai sa ba za ku ci ba to shi gina su suka gaya masa cewa ai su ba da mutane ne su manzanni ne daga Allah wato su mala'iku ne kuma an turo su ne su su halakar da alƙaryar annabi lutu alaihi salam ga a wani gun kuma ubangiji yake wa za'ahu qawmuhu yuhraquna ilayhi wannan labarin annabi lutu ne alaihi salam cewa mutanen sun tawo gare shi suna masu gaggawa gare shi sai annabi lutu din suna masu gaggawa zuwa gare shi dan saboda a lokacin nan sun ga yayi baki bakin bayan sun bar wajen annabi Ibrahim alaihi salam sai suka tafi birnin Sadum birnin annabi Lut alaihi salam da kuma mutanen annabi Lut da zarar sun ga bako shikenan sun zai su aikata mummunan abin da suke yi tare da to matar annabi Lut alaihi salam shi kuma annabi Lut wato yana kan irin wato sunnar annabi Ibrahim ne alaihi salam shi ma baya cin abinci sai da baki to duk lokacin da matarsa ta ga ya kawo baki sai da sauri ta hura wuta a gidan duk kuma mutanen garin dama ta gaya musu da kun ga nahura wutar da kun ga hayaki to alamar cewa akwai baki ne sai kuma za ka suke yi shi ke nan ko sai kai irin haka sai ga mutanen ki sun taho gare ki suna masu sauri don neman don samun abin da suke nema daga bakinsa amma abul kanu ya amuru mai shari'a da sun kasance suna neman maza wannan ita ce al'adar sai su kala ya tsawon haula ibanati hunna alharu lakum yace ya ku mutane na ga ƴaƴana nan ku zo ku aure su mana ku bar ku kare mun baki na ga ƴaƴana nan ku zo in aura mu saboda haka ƙarshe dai a ƙarshe dai wato wannan zai zama dalilin aka halakar da su ma mutanen annabi lutsun alaihi salam wannan duk yana nuna mana irin yadda annabawan Allah suke girmama a bakin su an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daykahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo ta yin imam sunna abu hurairah Allah ya rinji yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah kira da mun Allah ta fita gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fal yakul mudayhu to lalle ya girmama bakonsa yana daga cikin girmama bako idan kai bako nan take nan da nan ka nuna masa ban daki saboda baka san a yaya ya zo ba za ta iya yiwa ya zo a bawali ya matsa shi ko wani abu kai saurin nuna musu ban ɗaki sannan kai saurin kawo masa ruwan sha bayan ruwan sha kuma sai saurin kawo masa abinci eh yana daga girma babo kuma ka sama masa wajen kwanciya mai kyau inda yara kuma ba za su dame shi ba yana daga girmamawa ga babo annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake ya imani da Allah da ranar lahira to ya girma babansa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira to ya sadar da zumuncinsa yana daga cikin sadar da zumunci ka rika ziyartar wanda ya kaurace maka dan uwanka ne a gari kaza ko ko kawunka ne ko koda ma dan anwarka ne ko danyarka sai kake sama da shi kai ya kamata ya rika zuwa yana ziyartar ka to in ka in ya dade ya zo kai din ka ji domin ko shi zumunci ubangiji sai ya zai tambaye ka akai yana daga abin da ake tambayar mutum akai a ranar alkiyama hatta akan sirati za a tsaye da kai a tambaye ka game da zumunci saboda haka yana da kyau mutum ya kula sosai da zumuncin sa ba ruwanka da cewa ai shekara kaza kenan sai dai ni in je wajen shi ba ya zuwa gona kar ka damu da wannan in bai zo wajen ka ba shi ya wulakanta zumunci kuma Allah zai Allah zai tambaye shi shi zai ga hakan a cikin mizaninsa amma kai da kake yin zumunci to insha Allah kai ma za ka gani a cikin mizaninka kuma shi wato tarar da zumunci yana daga abin da yake sanya hannun mutum ya yi albarka insha Allah mutum yakan rabu da talauci ta dalilin sadar da zumunci Allah yakan yarwata mutum ya sanya masa albarka a cikin arzikinsa kuma Allah yakan tsawaita kwanan mutum in yana sadar da zumunci ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi shiru wanda duk sanda za ka yi magana ita magana kashi uku ce akwai magana da gaba ɗayanta sharri ce wannan karka yi ka akwai magana da a cikinta babu alkhairi babu sharri ita ma wannan ɗin aka ce kari karka yi ka duk sanda za ka yi magana ka faɗa alkhairi kawai ɗan tsatsa ko kai shiru in ka san magana da za ka faɗa ko da ɓata maka rai akai in ka san magana ba za ka janyo alheri ba to kai shiru kar ka faɗe ta Allah zai baka lada insha Allah amma furta magana duk abin da ya zo ga bakin ka faɗa to wannan yana daga cikin abin da yake saurin kai mutum zuwa ga wuta domin mafiya yawan ɗan wuta harshen su ne yake kai Allah ya kiyaye ana bi turayin wayr ibn amr al-khuzai radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن سيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو سرقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم ولا يهل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى حتى يقسمه قالوا يا رسول الله وكيف يقسمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به wato wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Shuraih shine Kuwaidu Kuwaidu dan Amru al-Kuzai Allah ya dinki shi yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzo ana jira da masa Allah tabbata da yake na cewa man kana bi yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yake cewa imani da Allah da ranar lahira fali kurum zai ko ja'iza to kai girmama wa bakonsa kyautarsa arwa ma za a yi ya rasulullah sai suka ce menene kyautar bako ya ba aikin Allah sai ce yau wani ya to shine wunin sa da daren sa ka girmama shi wato ka bashi abin da zai ci a wunin sa da kuma abin da zai ci da daren sa da kuma wajen kwana mai kyau wa diyafatu salatu ayyam ba kunta kwana uku ce tsawon kwana uku ce kuma kara wala a zalika abin da ya tsoro akan kwana uku kowar sadakatun alaihi wannan sadaka ce kai wa bakonka amma ainihin bakon tare a musulunci kwana uku ce kar ka je gun dan uwanka da je kai sallama kuma ba za ka ci ba yau kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yanzu dai ba za a kosa da ba man kauce kwana uku za a fara kosa da fi riwayat da musulmi a cikin wata riwayar imam muslim cewa yi wala yahidu lil muslimin an yuqima inda aki bi harata ba ga wani musulmi ya zauna a wajen dan uwansa hatta yi usuma har sai ya lefantar da shi قال يا رسول الله كما يقسمه يا رسول الله يا نزل يسمي يا كافشني قال سيد يقيم عنده ولا شيء له يقريه wato ya ta zama a gumbatin kai ta zama a gumbatin har abin da ke hannunsa ya kare ya zama ba shi da abin da zai masa garar baki ya saba yana haɗa masa shayi mai kauri da safe da rana zai ɗan je ya sayo balangu ko tsire ya kawo maka da daddare ma zai je ya sa a soya maka kwai ya kawo maka ko ya je ya kawo maka wata da shishiyar kaza sai kuma jin daɗin wannan ka ƙi tafiya ka zauna ɗan abin da ya tara a hannunsa duk ka ci kuma ka ƙi tafiya ka zauna kwana uku kwana biyar kwana goma kaga daga nan za ka sa kuma ya koma cin bashi shi kuma baya so ya ji kunyar ka to kaga wannan ba daidai bane malamai suka ce abin da ake bukata da wanda ya zaɓo ya sauka a gare shi shine mutum ya kai matuƙa wajen girmama bakonsa a ranar farko da daren farko da kuma sauran kwana biyu ɗin da za su biyo baya mutum ya kawo bakonsa gwargwadon abin da zai girmama shi haka nan kai ma kuma a matsayinka na bako mutum za ka je gwan ɗan uwanka in ba da wani dalili ba karka ta ka wuce kwana uku ƙwarai da gaske wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin saukar bako da kuma girmama bako ɗin cewa yana da yana daga cikin alamar cewa mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma yana daga abubuwan da mutum in ya aikata su Allah yana kan kare masa zunubinsa domin ko in bako ya zo gare ka ka girmama shi in zai tafi gaba ɗaya yana tafiya da zunubinka ba wai zunubin da yake komawa kansa ba a'a gaba ɗaya dai ta dalilin sa an tafiyar maka dukkan zunubanka ka ga a ce kenan saukar bako abu ne mai daɗi ƙwarai da gaske ya kamata mutum ko gida za ka gina ya zan to ka ajiye ɗakin bako ko ɗakin baki guda ɗaya ɗaki ɗaya ko biyu ko uku haka ya zan to ka bari saboda bakinka maza ko mata amma bai kamata mutum ya gida ya zama ba ɗakin bako ba saboda wata rana za ka yi bako na kunya kuma ka rasa inda za ka ɗauki kuma saboda muhimmancin bako dan jama'a wato ko da ba dan uwanka ne na jini ba ko makwabcinka ne kaga yayi bako bai da wajen kwana kai din saboda neman wannan ladan ka sauke shi in kana da waje eh maimakon ka jira tunda ba gun ka yazo ba gun makwabcinka yazo kar ka jira sai wancan wanda ya kawo shi ya kawo mar abinci kai din an gama a gidanka ka kawo mar ka girmama shi sai ya ji daɗi sosai fiye da ma yadda ji daɗi da na ɗan uwan nasa don haka wannan ya kamata dalle mu kula sosai da wannan yana daga abin da mutanen baya wato mutanen da suka wuce iyayenmu da kakanninmu yana daga abin da suka rike Allah ya rufa musu asirin suka gama da duniya lafiya za a ga mutum ba wata sana'a yake babba ba za ga iyalai sama da mutum ashirin ko talatin suna ci a ƙarƙashin sa amma duk da hakan dai za a ga za a ci miya da nama za a yi kaza za a yi kaza a gidan shi kuma sana'a ce idan ina yanzu ne kamar ba wata tana ce ba kuma wani za ka ga dukanci yake wani za ka ga tela ne wani za ka ga leburanci ma yake wani za ka ga dillali ne a kasuwa ba wata sana'a ce mai karfi can ba amma a hakan za ka ga iyalai mutum ashirin talatin a ƙarƙashin sa amma duk yana kula da su kuma a misalance kuma a hakan ma in ba koyi sauka a unguwar za ka ga har abinci zai sa a rika kai wa babba wannan yana daga abin da masu iyayen da samu na da suka rikawa da su dalilin wannan sai Allah kuma ya ji kansa ya rauta arziki sau da kuma ya kamata mu kula sosai da wannan sai musamman ma bakin almajiri da ke zuwa ya kamata dalle mutum da ya bakin gwargwado in kana da masauki ka ba ku zai yi cewa an ce bakunta kwana uku ne zama su yan uwa almajiri tun da su sukan zauna fiye da hakan kaga irin wannan saboda neman ladan bakunta din da bisa hakan sai a kula sosai da sha'aninsu musamman ma saboda karatun alkur'ani da suke duk inda ake karanta alkur'ani ubangiji yana ubangiji yana yawaita albarkar wannan gidan haka nan duk gidan da ba a karanta alqur'ani ubangiji yana karanta alkhairin da zai shiga wannan gidan kaga ko dan saboda malaikun rahama sun dauka ka a gidanka to in ka ka ga shi bako mai karatun alqur'ani Allah ya tsike mu anan muka zo karshen karatun da yau sai gobe insha Allah za mu dora daga kan baji na gaba Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wanda muka yi kuskure a cikin sa Allah ya yafe mana Allah ka biya dukkan bukatunmu albarkacin wannan wata mai albarka ka ji an magabatan ka yaye mana dukkan matsalolin mu da yanzu da nan gaba ka kiyamu daga dukkan sarrafa da musibu na duniya da lahira a neman addu'a wajen mu Allah ka biya bukatun su kuma Allah ka biya namu ka yarwata arzikin mu ka yaye dukkan matsalolin mu matsalolin ka da cikin Allah ka ba ku lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت ودين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias.